الحامدين ولك الشكر شكر الشاكرين لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله لقد ترحل عنا أيام رمضان بعد أن سعدنا فيها بالصيام وتمتعنا بالقيام وانشرح صدورنا بذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن ثم جاء يوم العيد ببهجته وأنسه وفرحته فهو تحفة للصائمين ومكرمة للمتعبدين وسرور للمحسنين قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله يومكم هذا يوم عيد ويوم أكل وشرب وذكر الله جل وعلا وشكره ويوم فرح وسرور للمؤمنين الصائمين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عباد الله جددوا الحمد والشكر لربكم على بلوغ تمام شهركم واسألوه قبول صيامكم وقيامكم وداوموا على طاعة الله تعالى وأكثروا من ذكره وتعظيمه وصلوا الطاعة بالطاعة فإن ذلك من أمارة قبولها اتقوا الله عباد الله في السر والعلن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واعلموا أيها الناس أن التقوى إنما تكون بالمسارعة إلى إلى مغفرة ربكم ومغفرته ورضوانه بفعل الحسنات وترك المنكرات أيها المستمعون الكرام العيد فرصة لتسبية القلوب وتنقية الخواطر مما حصل بين الناس من قضيعة بين الأقارب والأرحام ألا فاتقوا الله يا معشر المتباغضين وسارئوا إلى صلاح ذات بينكم وانطلقوا في يومكم هذا بقلوب سليمة من الأحقاد والحسد والشحناء سلوا من قطعكم وأحسنوا إلى ما ساء إليكم وتذكروا قول ربكم فمن عفا وأصلح فأجره على الله وتذكروا قول نبيكم عليه أبدل الصلاة وأتم تسليم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا بارك الله لي ولكم في كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka na zahiri da na baɗini ya Allah muna ƙara gode maka godiyar da bata da iyaka ya Allah muna gode maka irin godiyar masu godiya ya Allah ka karɓi wannan godiyar tamu ka ƙara mana cikin falalanka don rahamarka ina shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya muna kuma shaidawa annabi muhammad ɗan abdullahi ya Allah ka yi salati da sallama ka wannan annabi mai girma bawanka ne manzonka ne ka yi wannan salati ga alayensa gaba ɗaya da sahabban shi gaba ɗaya da duk waɗanda suka bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama ya ku yan uwa masu girma kamar yau aka fara azumi gashi kwanakin azumi sun shuɗe bayan mun ainihin rabauta da azumtan wannan wata mai albarka mun kuma samu nishaɗi da ƙiyamun laili da sallan tarawihi zukatanmu sun buɗu da zikirin Allah da neman gafaran Allah da karatun alƙur'ani mai girma sai ga shi ranar idi ta zo ranar farin ciki ranar ainihin murna ga waɗanda suka yi azumi wannan girmamawa ce kuma tukuici ce ga ainihin masu kyautatawa waɗanda suka azumci wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya ce walittukmilul idda dan ku ainihin cika kwanaki na watan Ramadan walitukabbirullaha ala ma hadakum sannan ku girmama Allah ku yi ta kabarbari saboda ni'imar Allah a kanku ni'ima ta musulunci ni'ima ta shari'a wa la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya dan ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah muna gode maka ya Allah muna girmama ka yan uwa masu girma ranar idi rana ce ta farin ciki rana ce ta murna rana ce ta sada zumunci rana ce ta ci da sha shi yasa annabi ya haramta azumi a cikinta alaihi abdul salati wa atammu taslim yan uwa masu girma saboda falalan Allah a kanmu falala ta musulunci saboda haka mu farin ciki saboda rahama da Allah ya mana na ba mu alƙur'ani da turo mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu don haka mu farin ciki mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya yan uwa masu girma mu ta jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ta gode masa don ya ƙara mana a cikin ni'imomin shi Allah ya ce ku yi guziri lalle mafi alkhairin guziri shine taqawa shine jin tsoron Allah ya ce wattaquni ya ulil albab ku ji tsoro na ku kiyaye dokokina yi na yi bari na bari ya ku masu hankali idan kana so ka zanto mai hankali cikakken mai hankali to ka tsare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa masu girma ranar idi dama ce ta sulhu tsakanin masu gaba da juna dama ce ta sada zumuncin da aka yanke shi yan uwa masu girma mu amfani da wannan rana mu sasanta tsakaninmu mu ziyarci waɗanda suka yanke mu mu kyautata wa waɗanda suka muna namana mu ainihin tuna faɗin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya afuwa ya yafiya sannan kuma ya sulhu to ya sani ladan shi na wurin Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa masu girma mu tuna faɗin annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa bawa da yake yafiya ba abun da wannan yafiyan ke ƙara mishi sai izza sai ɗaukaka sai ainihin daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na ingantacce imamul albani ya inganta wannan hadisin rahmatullahi alai yan uwa masu girma mu ji tsoron allah subhanahu wa ta'ala a ɓoye mu ji tsoron allah a bayyane mu kyautata ainihin zumuncinmu yan uwa masu girma bayan wannan wata na ramadan mu ainihin ci gaba da ayyukan ɗa'a mu guji shirka karama ce ko babba don shi ne mafi girman zunubi a wurin allah subhanahu wa ta'ala mu guji shirka yan uwa masu girma musamman a wannan zamani da shirka ta zama ruwan dare ana canja mata suna kai taka tsantsan ka tsare imaninka yan uwa masu girma mu guji aikin bid'a kowace iri karama ce ko babba abdullahi dan umar allah kara masa yarda yace kullu bid'atin dalala wa in ra'aha nasu hasana yace duk bid'a bata ce ko da mutane suna ganin ta mai kyau mu guji bid'a yan uwa a cikin addini mu guji kirkirota ko mu guji tallata ta ko kuma aikata ta bayan an kirkiro wannan shine zaman lafiyanka shi zai sa ka haɗu Allah ka haɗu da Allah lami lafiya yan uwa masu girma mu ci gaba da raya masallatanmu da sallah kada zanto an gama azumin Ramadan masallatai sun rame sun zama abun tausayi wannan abun takaici ne mu ci gaba da raya masallatanmu mu daina wasa da sallolin farilla Allah zai tambaye mu watan Ramadan ya shuɗe amma ubangijin Ramadan iya nan kullu man alaiha fan ويبقى وجه ربك ذي الجلال ذي الجلال والإكرام الله yana nan jiya yana nan shekaran jiya yana nan a yau yana nan a gobe da jibi har illa ma sha Allah abadan wanda abadan din ma bata san kanta ba shine bashi da farko bashi da karshe da haka mu ci gaba da bauta mishi wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka ci gaba da bauta wa Allah har mutuwa ta riske ka kamar yadda Allah ya ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu girma mu guji ainihin jawo saɓani tsakanin juna da rarraba juna da ainihin kowa ya yi nan wancan ya yi can mu haɗa kai dole a yi saɓani wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sahabbai sun yi saɓani tabi'ai sun yi saɓani atba'u tabi'ina sun yi saɓani waɗannan su ne masu falala da nassin hadisi sama da kowa idan har sahabbai sun yi saɓani lalle mu ma za mu yi saɓani amma kar wannan saɓanin ya zamo sanadiyyan gaba da cin mutuncin juna 'yan uwa masu girma mu kyautata lafuzza a tsakaninmu da juna a wajen karantarwa a wurin siyasa a wajen kasuwanci mu ainihin mutunta juna a yi adawa kyakkyawar adawa adawa ba ta cin mutunci ba a kowane irin lamari 'yan uwa masu girma mu yi siyasa irin wacce ta dace da addininmu ba siyasa ta cin mutunci ba ba siyasa ta kage ba ta yarfe da sharri mu sani Allah zai tambaye mu akan duk abin da muka faɗa ko duk abin da muka aikata yan uwa masu girma mu kyautata tsakaninmu da juna mu zanto masu kyautata wa juna zato wannan shine babban maganin kowace irin matsala mu dinga ba wa juna uzuri dukkan mu yan adam ne annabi ce dukkan ku masu kuskure ne yan uwa masu girma lalle mu sani ana cikin wani irin yanayi mu ƙara haƙuri mu yi ta haƙuri mu kyautata zato tsakaninmu da Allah subhanahu wataala wannan yanayi da ake ciki a wannan ƙasa na rashin jin daɗi kowa na cikin kunci kowa na gaba da juna abubuwa sun lalace yan uwa masu girma ba abin da ya kamata mu sai haƙuri mu kuma ƙara haƙuri mu ci gaba da kyauta da zato tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya farko zai yi ƙarshe babu abin da baya ƙarewa ƙasashen da aka yi yaƙe-yaƙe ma sun koma kuma sun ci gaba wata ƙasan ta zama kamar kufai irin ƙasar Rwanda amma yau tana cikin ƙasa da ta ci gaba afirka haka mu ma waɗannan ababe za su wuce allah zai taimake mu zai dawo mana da farin cikinmu wa inna ma al'usirin yusra mu kyauta da zato tsakaninmu da allah yan uwa masu girma mu gyara mu'amala tsakaninmu da allah mu gyara mu'amala tsakaninmu da juna wannan shine abin da ainihin zai sa allah ya taimake mu kar mu gajiya da addu'a mu ci gaba da yawa mu addu'a ba mu da wata ƙasa in ba najeriya ba duk ƙasan da ka je sunanka baƙo wannan ita ce kasar ka ita Allah ya zaba maka ba yanda ka iya kai mata addu'a yi mata addu'an kanka zai amfana ba wani zai amfana ba mu ci gaba da addu'a wa arewacin Najeriya Allah ci gaba da bamu zaman lafiya Allah albarkaci shi wa gabanin mu Allah ya shirye su idan ma basu gyaru ba matsalan ta mu ce gaba daya gyaron su shine alkhairi a gare mu gaba daya mu ci gaba da musu addu'a yan uwa masu girma mu ci gaba da hakuri sannan muna ainihin jajanta wa juna da dukkanin 'yan uwanmu waɗanda ibtila'i ya ritsa da su a jihar ido waɗanda aka kashe kisa kuma na gilla kisa na rashin mutunci ba don komai ba sai saboda kawai wannan identity na su musulmai ne karka daɗa karka ƙara wannan shine dalili wa ma naqamu illa an yu'minu billahi al hamid ba wani abu yasa aka tsane mu a wannan ƙasan ba wallahi kawai saboda addinin mu ne to mu ƙara rike wannan addinin kam ba wanda ya sai samu rabu da addini don mu faranta mishi rai in an ga dama a raba ƙasa inda sai mun bar musulunci wannan musulunci shine gatanmu shine abin da muke so fiye da kowa fiye da komai mu ci gaba da rike addininmu barazanan mai barazana adawan mai adawa kada sa mu yi rauni fala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ku ne madaukaka matukar kun kasance mummune na gaskiya mu ci gaba da gyara tauhidinmu mu ci gaba da riko da sunna Allah zai taimake mu akan abokan adawanmu Allah ji kan waɗanda suka mutu a wannan ibtila'i Allah ya ba ƴan uwansu haƙuri sannan kuma a gefe guda muna ƙara jinjina musamman ga jami'an tsaro sun yi abin da ya dace a cikin ƙasa da awa ashirin da hudu duk waɗanda suke wannan abu an kama su sama da mutum arba'in wannan abun a yaba musu ne duk wanda ya abun kirki ka ce ya yi abun kirki sannan shi kan shi gwamnan jihar ido ya ɗauki matakan da ya dace ya bi kwamitin hausawa ya ba su haƙuri ya jajanta musu kuma duk abin da ke na ɗaukan matakai ana ɗauka sannan kuma a gefe guda bayan su jami'an tsaro muna ƙara jinjina da ya bawa shi nsa malam nuhu ribadu tsakani da allah wannan bawan allah yana iyakan abin da zai iya wata irin ƙasa ce murɗaɗɗiya ko abubakar siddiqu ne zo najeriya sai ya sha wahala kuma sai an ce ba shi da gaskiya saboda haka wallahi mu yaba mishi mu ci gaba da masa addu'a ya ɗauki matakan da ya dace waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba saboda mutum ne mai fulaku mai kawaici baya magana amma a ƙarƙashin ƙasa yana aiki akan waɗannan insecurity a nodan Najeriya wannan abin da fara jihar Ido wallahi bai zauna ba muna da bayanai ta hanyoyi masu ƙarfi hanyoyi waɗanda suke na tabbaci ya yi duk abin da zai daidai ga an ɗauki matakin kama waɗannan mutane Allah saka masa da alkhairi Allah kuma ya karfafe shi Allah ƙara mana yawan irin waɗannan mutane Allah ka ba mu shugabanni na gari ya ubangiji ka taimake mu ka taimaki wannan ƙasar tamu Allah ka mata albarka ya ubangiji ka zaunar da mu lafiya ya Allah muna tawassuli da ibada da muka yi na Ramadan ya Allah ka amsa mana wannan ibada Allah ka karɓa mana azumin mu ka karɓa mana sallolin da muka yi ya Allah wannan ibada da muka yi ba dan halin mu ba Allah ka karɓa mana dan rahamarka ka ba mu lada cikin falalanka ya ubangiji ka karɓa mana dukkanin ibadunmu gaba ɗaya waɗanda muka yi da waɗanda za mu yi nan gaba Allah ka mana taufiki ka tabbatar da mu akan tauhidi akan sunna har zuwa ƙarshen rayuwarmu ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala Allah ka sanya albarka a cikin gidajenmu ka sanya albarka a cikin rayuwarmu ka sanya albarka a cikin malamanmu ka sanya albarka a cikin makarantunmu ka sanya albarka cikin ainihin kasuwanninmu da ma'aikatunmu da garurukanmu da shugabanninmu da iyalanmu ya Allah ka mana albarka har zuwa ƙarshen rayuwarmu ya Allah ka samu gaba da wannan duniya lafiya ya ubangiji muna roƙonka Allah duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti ya Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafaɗin su Allah ka sa jinyan ta zama kafara a gare su mu da muke da lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya da imani ka ƙara mana lafiya da imani da wadata Allah ka ƙara mana haƙuri ya ubangiji ka ainihin biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah duk wanda yake da bukata ta alkhairi ya Allah ka biya masa Allah muna da bukatu na alkhairi a wurinka babu wanda zai biya mana in ba kai ba Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka yaya mana dukkanin damuwa da bakin ciki Allah ka yaya mana dukkanin damuwa da bakin ciki ya Allah duk wanda ke cikin hali na damuwa ko na kunci Allah ka yaye mishi ya Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah gafarta iyayenmu da malamanmu ka ji kan dukkanin magabatanmu Allah ka sa aljanna ce mako masu kuma Allah ka sa aljanna ce mako marmu Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته